Barkatu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da kwari don lokaci inda zamu kawo muku ci gaban tarihin Maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna wanda almajiran Sheikh Ibrahim Mansur Imam suka dauki nauyin kawo muku ai sauraro lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للإئتكاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يهديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على عبد البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات المرسل رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحابه الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقلاب وساكيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات وعن خليفته وصاحب فيدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد يا أخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillahi a jiya mun kwana wurin bayani akan mataimakan shi wannan babban jagora na musulmi wanda ake kiransa al'imam ko kuma alhadi ko alkudubul gaus ko kuma mujaddadi muka ce yana da mataimaka guda hudu kudubul mali kudubul ilmi kudubul hali kudubul makami shi kudubul mali wato usmaniyil makami ne shi kuma ƙudubul ilimi umariyil makami ne shi kuma ƙudubul hali alawiyil makami ne shi kuma ƙudubul makami bakariyil makami ne domin yan uwa musulmi su sani duk mutumin da aka ga ya zo zai tajdidin addini zai jaddada addini to a sani wannan mutumin fa magajin manzan Allah ne sallallahu alaihi sallama waɗanda aka ga sun kewaye shi suna taimaka masa wurin tafiyar da addinin su kuma magadan sahabban manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda aka sani Allah tabaraka wa ta'ala yana aikowa kowace al'umma da manzo wannan manzo yana tunatar da su Allah da alkawarin da suka ɗauko daga Allah ɗin yana kiransu zuwa ga bautan Allah da kuma kaɗaita shi to haka nan kowane zamani Allah tabaraka wa ta'ala ke tada wali arifi yana kiran mutane yana kiran halitta ga baki ɗaya ya zuwa bautan Allah da saninsa da kuma kaɗaita shi. Faman sabaqat lahul inayatu amana bihi min gairi dalabi aya wa man sabaqa lahul khizlanu la yusaddiqu bihi walau ra'a alfu burhanin duk wanda inayar Allah ta gabace shi sai kaga ya imani da wannan annabi ko kuma wannan wali ba tare da ya nemi wata karama ba ko kuma wata mu'jiza in annabi ne kenan akwai waɗanda in suka ga annabi sai sun nemi mu'jiza in sun gani sannan su yadda akwai waɗanda babu mu'jiza kawai suke yadda haka nan in wali ne sai sun nemi su ga wata karama idan sun ga karama sai su yadda in ba su ga karama ba ba za su yadda ba saboda haka wanda ina ya taimakon Allah ta gabace sai ka ga ya yadda wanda kuwa taɓewa ta tabbata gare shi to shi fa ko ya ga ayoyi dubu karamomi dubu hujjoji dubu zai ce kai wannan su dabaru ne kawai ba zai yadda ba to amma dai mawaki yana cewa ma barra shamsa buha fil ufuqi dali'atan Allah ya rabau aha man laysa za basari babu abin da idamu ranar garji idan ta fito ta tsayu a tsakiyar sama dan makaho ya ce bai ganta ba ba abin da ya damu rana ai masu ido sun ganta wato mafi yawancin waɗanda za a ji ana kiransu al'agawas ko al'a'imma mafi yawancinsu masu tajdidin addini masu shugabancin bayi zuwa ga Allah za ka iske sharifai ne ahal baitin nubuwa kaɗan ne za ka iske waɗanda ba sharifai ba ne domin su sharifai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ridwanullahi alaihim ajma'ina humus saladinu was sadatu wal umara'u a kowane zamani su ne shugabanni wani bawan Allah yana cewa ula'ika alqawmu in uddu li makrumatin wa man siwahum falagun ghayru ma'dudi wal farqu bayna al wara jam'an wa bainahum kal farqi ma bayna ma'dumin wa mawjudi yace kaga waɗannan sharifai waɗannan zababbun bayan Allah jikokin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama in aka zauna ana ƙidaya darajoji da girma da martabobi to fa idan aka zo kansu kallo ya ƙare duk wanda ba su ba wasa ne kawai baya cikin lissafi ya ce kaga bambancin da ke tsakanin su sharifai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tsakanin sauran talikai in ka haɗo halitta baki ɗaya idan ka cire annabawa ala nabiyina alaihi salatu wassalam to kal farqi baina ma'dumin wa mawjudi sauran mutane da tsakanin sharifai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar akwai ne da babu in ka kawo ahlul baiti to duk abin da zaka kawo kamar ka kawo babu ne ahlul baiti su ne akwai ridwanullahi alaihim ajma'ina to kamar yadda aka sani cewa annabawa ala nabina alaihi salatu wassalam ba daidai suke ba a fagen ilimi ba daidai suke ba a fagen hali ba daidai suke ba a fagen matsayi da makami kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya faɗi wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd بسم الله الرحمن الرحيم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
to ‘yan uwa haka waliyan Allah suke yadda ka ji dinnan Allah tabaraka ta'ala ya fifita waɗansu annabawa akan wasu a cikinsu akwai sinwanun wa gairu sinwanin akwai dangogin juna akwai waɗanda ba dangogi ba misali baki ɗayansu sunansu annabawa amma a cikinsu kuma akwai manzanni a cikin manzannin kuma akwai ulul azmi sannan a cikinsu akwai mawadata a cikinsu akwai talakawa a cikinsu akwai masu zafi a cikinsu akwai masu haƙuri to haka nan waliyai akwai sahibul hali majzubi kenan akwai sahibul makami wanda ya haɗe tsakanin shari'a da hakika sai dai ana shayar da su ne daga madadi ɗaya kamar yadda ka san itatuwa duk bishiya bishiya ce icen mangoro icen gwaiba icen gwanda icen inabi icen tufa dukansu itatuwa ne kuma ruwa ɗaya suke sha daga sama amma kuma ɗanɗanansu ba ɗaya bane tuska bi ma'in wahidin amma wani faddilu ba'adaha ala ba'adin fil ukuli ko yusqa bi ma'in wahidin duka yazo saboda haka waliyai dukansu sunansu waliyai amma kuma a cikinsu akwai kudubai akwai jami'ai akwai agawasai sannan akwai autadu akwai nukaba'u akwai da sauransu kuma gaba ɗayansu ruwa ɗaya suke sha na madadi amma kuma ɗanɗanan kowa daban yasa ba dama dan ka je kai mu'amala da wani wali ka dawo kai na surutai ka ce yayi kai ka je wurin waliwa ne suwana suwana ba haka suke ba ya kamata yadda ka ga wancan a ka jahilci harkar Allah baka fahimci ba komai ba ai tusqa bi ma'in wahidin amma wani faddilu ba'daha ala ba'din fil ukli wato ma'ana fil azwaki wal wujdani saboda haka yan uwa musulmi babu dama ka je wurin wani wali ziyara ka iske shi yana cin kanzo yana matse ruwan tabo yana sha yana yawo da riga yarkace yarkace ka ce daga nan babu wani wali in ba yadda ka gan shi ba ka je gidan wani wali ka gana cin shinkafa da naman kaji ga manya-manyan motoci ka ce wannan ba wali ba ne a'a in ka je gidan sayyidina usmanu allah ya kara mar yadda za ka ga abinci kala kala amma idan ka je gidan irin su abu zarar gifari ko su ammaru ko su bilalu ko su salmanu sai kuma ka ce su ko ba sahabbai wane kenan allah tabaraka wa ta'ala yana aje bayinsa yadda ya ga dama annabawa suka gada to kuma annabawan nan ka duba mulki irin na annabi Suleiman yanzu mulkin annabi Suleiman zai hana mashi annabtar shi ka duba tun a zamanin sa jirgin sama yake hawa da duma ake shimfiɗa ya hauta tashi kuma yana da waya tun a wancan zamanin in yi magana iska tana ɗauka ta kai inda yake so in kuma aka yo daga can iska ta ɗauko ta kawo masa sannan ka duba annabi ibrahim alaihi salatu wassalam karnukan da suke mai gadin shanunsa da dabbobin da yake kiwo wato irin munduwan da ake sa karnukan a wuya na zinari ne ka duba annabi dawud alaihi salatu wassalam to sannan kuma ka dawo bangaren su annabi isa ka gani su kuma ka iske shi ɗakin kwana ma bai da shi riga ɗaya sai sanda sai buta sai riga sai mayafi to irin wannan kowane waliyi da irin annabin da ya gada ala nabi na alaihi salatu wassalam an tambayi annabi isa alaihi salam ɗakinsa ya ce ɗaki na ya fi ɗakin kowa girma aka ce ina yake ce gashi aka ce ba mu gani ba ya ce saman nan duk girman ta rufin ɗaki na ne ƙasan nan duk faɗin ta shimfiɗa ta ce duk inda kaga dutse filo na ne wai shi kaga shi ko ina kawai samu zai kwanta in ne ɗakinsa sannan kana iya samun wali mai haƙuri kana iya samun wali mai zafi domin annaba suke gada idan wali ya gaji annan musa har mari zai iya yi allah malam fawa kazahu musa faƙa za alaihi hakanan kuma idan wali ya gaji annabi nuhu za ka zance aya in wali ne yake yin addu'o'i masu karfi masu annabi nuhu ne bai ke cewa rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara saboda haka idan ya gaji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ka jana allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamuna to haka waliyai suke domin Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم sadaka Allahul azim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka sani waɗancanan ka manzanni mun fifita waɗansunsu a kan wasu kaga ba annabawa ba ma manzanni ma wasu sun fi wasu kaga manzanni ai sun fi annabawa to a cikin manzannin kuma mun fifita wasu akan wasu yani mun fifita guda biyar a ciki su ne ulul azumi har a cikinsu akwai wanda ya magana da Allah a cikinsu akwai badaɗin Allah a cikinsu akwai ruhin Allah sannan a cikinsu akwai masoyin Allah wanda shine shugabansu to manzannin nan a cikinsu warafa ba'dahum ala ba'din darjatin Allah ta'ala ya ɗaukaka darajar wasu akan wasu wato ya ɗaukaka darajar annabi akan su duka ko ka ce ya ɗaukaka darajar guda biyar akan sauran guda ɗari uku da sha uku sannan ya ɗaukaka darajar guda ɗaya akan su sauran guda hudun waliyai Allah tabaraka ta'ala ya zaɓe su su zama magadan annabawa sannan ya zaɓi waɗansu ana kiransu a khayaru walaƙa diktar nahum ala ilmin alal alamina su kuma sai suka zama magadan manzanni sai ya zaɓi guda biyar waɗannan guda biyar akwai sidi abdulkadir jailani a ciki akwai abul hasan shazali a ciki akwai ibn arbi al-hatimi a ciki akwai abul abbas al-marsi a ciki sai ya ɗaukaka shehu tijani radiyallahu ta'ala wa radahu annabi amin wa jazahu allah anna kullu khairin a cikin su yadda ka ji dinnan tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallama allah wa rafa'a ba'dhum darajatin haka waliyan allah suke a cikin su akwai wanda annabi ya gada a cikin su akwai wanda manzo ya gada a cikin su akwai wanda ya gaji ɗaya ne cikin ulul azmi kai a cikinsu akwai wanda annabinmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya gada kowane ɗaya daga cikinsu ana ambatansa da sunan wanda ya gada ɗin da za ka ga waliyin da ya gaji annabi Musa in ka ce masa Musa amsawa zai yi kuma ba sunansa bane a gidansu da za ka ga waliyin da ya gaji annabi Isa idan ka kira shi Isa amsawa zai yi kuma ba sunansa bane a gidansu in ka kira waliyin da ya gaji annabi Ibrahim alayhis salam in ka kira shi Ibrahim amsa zai ko ba sunansa bane a gidansu saboda suna sane da abin da ake ake ciki mutanen gari ne ba san komai ba in aka yi wa'azi aka zage su ma sai su ci gaba da zagen su saboda haka duk waliyin da ya gaji annabi Adamu alaihi salatu wassalam ana kiransa Adamiyil maqami magajin annabi Idris alaihi salam ana kiransa Idrisiyil maqami magajin annabi Nuhu alaihi salam ana kiransa Nuhiyil maqami magajin annabi Ibrahim alaihi salam ana kiransa Ibrahimiyyil makami magajin annabi Ismail alayhi salam ana kiransa Ismailiyil makami magajin annabi Ishaq alayhi salam ana kiransa Ishaqiyil makami magajin annabi Yaqub alayhi salam ana kiransa Yaqubiyil makami magajin annabi Yusuf alayhi salam ana kiransa Yusufiyil makami magajin annabi Ayyub alayhi salam ana kiransa Ayyubiyil makami magajin annabi Salihu alayhi salam ana kiransa Salihil makami magajin annabi yunus salam ana kiransa yunusiyil makami magajin annabi dawud salam ana kiransa dawudawiyil makami magajin annabi suleiman salam ana kiransa suleimaniyil makami magajin annabi musa salam ana kiransa musawiyil makami magajin annabi isa salam ana kiransa isa wiyil makami ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam magajin annabin mu annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama shi ake kira muhammadiyil makami shi yasa in kana duba diwanin maulamu shi ibrahim radiyallahu anhu in baka san harkar ba zaka shiga rikici da yawa zaka je shi a cikin manasiku ahlul widadi fi madi khairul ibadi yana cewa fama qada'u fi sharqi wal garbi fadfadan ila makkatin illa li shammi shaza'i walim la wa ayni al yawma aynu muhammadin sara sirruhu fi haykali warwayi عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقنا إلى الذكر والهدي وما قدأوا في الشرق والغرب فرفدا إلى مكة إلا لشم شظائي فما بدأوا في الشرق والغرب فرفدا إلى مكة إلا لشم شظائي ولملا وأين اليوم أين محمد ولملا وأين اليوم أين محمد ولملا وأين اليوم أين محمد صار سره في هيكلي وروائي ولملا وأين اليوم أين محمد صار سره في هيكلي وروائي وآل زمان كلهم فضراقيا سوى من قلا نجي أسير هوائي وما قلته شرها ودواردة وهبت جميع الفائزين ولائي وبي يرفع الجور العظيم وإنه بفيد ينال الدين رفع لوائي ومن شاء ياتي قبيل مماته ومن شاء ناوه كآل شقائي ومن رمى إطفاء لنور إلهنا أبلوا أن رفي رقم إدائي سأرجم بالماء دلاليا فمن يرى الشرك والتسليس على قلائي هدمت الذي قد أسسوا وعنني بسر المقفى لا يهد بنائي رموني وما تنالوا رعدا وإنني أمزق بالماء جموع إدائي سيوزم هذا الجمع حقا وإنهم يولون أدبارا رقاب إمائي يصومون دائما للخديم وإنه تترص بالمختار قبل رمائي يغشى على جار الأمين وخديمه مكايد أمون إلي آل بغائي وقد زرف الأقوام مكرا من الوت وخدوا كتابا قد دفء ديائي وجاءوا ببدر خيلهم ورجالهم وباءوا بخزي ظاهر وغباء والملأ الماء طواف ببيته بمكة يوم الفتح وقت ضحائي وهل منأوا نشر الديانة دائما بكل بلاد الله طول بقائي صلاة وتسليم عليه بكدره وآل وأصحاب وأهل ولائي
wato maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala ne ke cewa wai fa ma kada u fadfadan waliyai bus yanke dazuzzuka ba fi sharki a cikin shari'a wal garbi da haƙiƙa ila makkatin zuwa ga manzan Allah illa li shammi shazari sai dan su shako kamshi nan waliyai ake magana wani ya ce aka jima wai zuwa makka da madina wai duka kamshinsa ake zuwa a shaƙa a matsayinsa na magajin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake magana yana magana cewa waliyai da suke neman haɗuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yanki dazuzzuka ba tun daga gabas zuwa yamma shi manzan Allah shine makkar ai to ba su yanke dazuzzuka domin su sadu da manzan Allah ba sai dan su shashshaki kamshi na domin ni ne zan iya sada su da shi fa wasul habibillah yulfa bi wasliya walim la wai dan me ba zan faɗi wannan magana ba wa'aini alhali zati na alyawma ayu ainu muhammadin madubin zatin annabi muhammadin madubin zatin annabi Muhammadu ne wanda yake so ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a yau ya ga magajin annabi a yau ni ne magajin shi shine fa magana sara sirruhu asirinsa ya yi sarayani ya nasu ya gudana fi haikali a cikin kwasfan jikina warwa'i da kuma fuskata kowane ɗaya daga cikin waliyai yana shan madadinsa ne da iliminsa daga tekun annabin da ya gada ala nabi na alaihi salatu wassalam yasa Allah yake cewa kad alima kullu unasin masharabahum yadda waliyai suke yadda annabawa suke akwai annabawa akwai manzanni akwai ulul azmi kowanne su ya san mashayarsa haka waliyai su ma akwai kudubai akwai akadabu akwai nukaba'u akwai nujaba'u akwai akhayaru da mafatihul kunuzi da sauransu to kowannensu ya san mashayarsa ya zuwa ga wannan ne ma zaka ji shi shi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yana faɗi cikin Iksirus Sa'adat fi madi sayyid sadat yake cewa fa maliya gairul mustafa al-badri ma'arabu wa fi ja'izatil gairi maliya margabu huwa kullu minhu al-kullu batnan wa zahiran fa bahu siwahu ma la nafi mashrabu ومالي غير المصطفى البدر مأرب وفي جائزات الغير مالي مرغب هو الكل منه الكل بطنا وظاهرا فبار سواهما لنا فيه مشرب فمن نوره الكونان منه تفجرت علوم جميع الرسل والكل يشرب وموسى وإبراهيم والروح كلهم توسل بالهادي الأمين فقربوا هو الكامل المعمود والصول والمنى وأنت الحبيب المصطفى والمقرب
wato radiyallahu ta'ala anhu ya ce fa maliya ma'arabu ni ba ni da wani abun bukata gairul mustafa idan ba annabi abin zaɓi ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albadri wanda yake cikakken wata wa maliya margabu kuma ban da wani abun kwaɗayi fi ja'izatil gairi a cikin kyaututtukan wanda ba annabi ba huwal kullu kamar an ce me yasa kai haka yace saboda annabi shine annabawa duka minhul kullu waliyai duka daga cikinsa suke baɗinan baɗinin annabawa zahiran da kuma zahirin waliyan fabaru siwahu duk tekun da ba na annabi ba malana masharabu fihi ba mu da abin sha a cikinsa a nan ne aka gane lallai shine warisi muhammadi saboda kad alima kullu unasin masharabahum a cikin tekun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shan madadinsa shi kuma yake shayar da bayi yana nuni da waɗannan baituka ya zuwa cewa shi magajin manzon Allah ne ba wai ya zama annabi ba kamar yadda mutane ke zato wai shine annabi a'a shi magajin manzon Allah ne wannan wali wato warisi muhammadi da ake magana a nan kuddisa sirruhu shi ake kira alkudubu shi ake kira alfardu shi ake kira aljami'u shi ake kira algausu shi ake kira al'imamu shi ake kira almujaddidu a hakim ya rawaice shi a cikin mustadrak nashi da abu dawud filmulahim da bai haƙi fi ma'arifatu sunani wal athar sannan imamu suyudi ya inganta shi a cikin littafinsa alfaidil qadiri daga abi huraira Allah ya kara mar yadda cewa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yab'asu li hazihi al-umma ala ra'asi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana aikowa wannan al'ummar a bisa kan kowace shekara ɗari wanda zai sabunta mata addinin duk bayan shekara ɗari Allah tabaraka ta'ala na tada wa al'umma wani wali kamili wanda zai sabunta addini kamar maulana Sheikh Usman dan Fodiyo radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi amin wanda ya zo ya jaddada mana addini a nan kasashen musulunci na Najeriya to ubangiji shi ke faɗi ai wali kulli qaumin hadin kowace jama'a bayan kowane shekara ɗari tana da jihadi jagora mai shiryar da ita sannan yana faɗi yau mana da kulla unasin bi imami to hakika yan uwa musulmi wannan walitaka da muke magana ta kasu ne wato nau'i nau'i daban-daban kuma akwai wani yare na su ma'abota walitaka ɗin wanda suka ambaci kowane nau'i da wani suna keɓantacce duk wani wanda ya hau wani makami iri kaza sai su gaya masa wani suna da irin yarensu don kar mutum ya ce aini na duba a hadisi ban ga gausi ba na duba a hadisi ban ga kudubi ba na duba a hadisi ban ga kaza yare ne na su masu tunda dai Allah ya faɗi walittakar annabi ya faɗe ta kuma ya yi bayanin ta saboda ka in ka ji wasu kalmomi wannan yare ne na ma'abota makaman kamar misali idan ka ji sun ce najibu to yana cikin wasu waliyai ne ana kiransu nujaba'u idan ka ji sun ce naqibu to yana cikin wasu waliyai ne da ake kiransu nukaba'u idan ka ji sun ce badalu to yana daga cikin wasu waliyai ne da ake kiransu budala'u idan ka ji sun ce watadu yana daga cikin wasu waliyai ne da ake kiransu autadu idan ka ji sun ce miftahu yana daga cikin wasu waliyai ne da ake kiransu mafatihul kunuzi idan ka ji sun ce kudubu yana daga cikin wasu waliyai ne da ake kiransu al'aqadabu idan ka ji sun ce gausu to suna nufi shine sayyidu da'ifa din in ka ji sun ce gausi to shugaban wannan jama'ar duka hakika hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo waɗansu ba'arin hadisai sun zo da wannan ma'anoni sai dai mafi yawancin hadisan da ifai ne waɗansu kuma mawudu'ai ne amma dai ka kaddara ma ko da ma hadisan ba su zo da wannan jawaban ba ai istilahatu ga sauran fannoni na ilimin addini ai an aje shi ne bayan wucewan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi tun daga tabi'ai aka fara me yasa ake yi saboda a rika bambance abubuwa saboda a san musammayat bil asma'i dalili kenan ya zo a hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mar yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi fil ardi salasu mi'atin qulubuhum ala qalbi adama wa lahu arba'una qulubuhum ala qalbi Musa wa lahu sab'atun qulubuhum ala qalbi Ibrahima وله خمسة قلوبهم على قلب جبريل وله ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل وله واحد قلبه على قلب إسرافيل فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة وإذا مات من الخمسة أبدل الله مكانه من السبعة وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعين وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاثمائة وإذا مات من الثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة يدفع الله بهم البلاء عن هذه الأمة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم abin da ya ce abdullahi dan mas'ud ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani ya ku jama'an musulmi cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu mutane a bayan ƙasa su ɗari uku zuciyoyinsu suna kan zuciyoyin annabi adamu wato ilimin annabi adamu Allah ya rarraba musu su ɗari uku ne Allah ya raba wa zuciyoyinsu ilimin annabi Adamu alaihi salatu wassalam sannan Allah yana da waɗansu mutane su arba'in suna kan zuciyar annabi Musa wato ilimin annabi Musa Allah ya rarraba musu su arba'in ne sannan Allah yana da waɗansu mutane su bakwai suna kan zuciyar annabi Ibrahim alaihi salam wato ilimin annabi Ibrahim Allah ya raba wa mutum bakwai ɗin nan sannan akwai mutum biyar suna kan zuciyar mala'ika jibrilu wato su biyar din nan Allah ya raba musu ilimin mala'ika jibrilu sannan akwai mutum uku suna kan zuciyar mika'il su ukun nan Allah tabaraka ta'ala ya raba musu ilimin sayyidina mika'il sannan Allah tabaraka ta'ala yana da wani mutum daya wannan mutum ɗin yana kan zuciyar israfilu ne ilimin israfilu Allah tabaraka ta'ala ya danka wannan mutum daya idan wannan mutumin guda daya yi wafati sai Allah ya ya canza makwafinsa a cikin mutum ukun nan sai Allah ya ɗauko wani ɗaya daga cikin ukun nan sai ya sa makwafin ɗaya sai ya ɗauko daga cikin mutum biyar ya sa a cikin mutum uku sai ya ɗauko daga bakwai ya cike a cikin mutum biyar sai ya ɗauko daga cikin arba'in sai ya cike mutum bakwai sai ya ɗauko daga cikin ɗari uku sai ya cike mutum arba'in to daga nan mutum ɗari ukun nan sun samu gurbi to sai Allah ya duba cikin ammatul muslimina wanda ya cancanta sai Allah ya ɗauko shi sai saka shi a cikin ɗari uku ɗin a koda yaushe haka ake yi duk sanda wani ya yi wafati a cikin waliyai sai Allah ya ɗauko wani sai saka shi a wurin to wannan ƙwaya ɗayan nan da kaji a wannan hadisi shi ake kira alƙulubu shine algausu shine al'imamu shine almujaddidu sannan an karɓo daga abid dardai Allah ya ƙara mar yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi ibadan yuqalu lahumul abdalu lam yablugu ma balagu bi kasrati sawmi was salati wat takhashu'i wa husnul hilyati walakin balagu ma balagu bi sidqil wara'i wa husnul niyyati wa salamati suduri war rahmati li jami'il muslimina واصطفاهم الله بإلمه واستخلصهم لنفسه وهم أربعون رجلا على مثل قلب إبراهيم لا يموت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأ من يخلفه وألم أنهم لا يسبون شيئا ولا يلأنونه ولا يؤذون من تحتهم ولا يهجرونه ولا يحسدون من فوقهم أطيب الناس خبرا وألينهم أريكة وأسخاهم نفسا har zuwa ƙarshen hadisi ula'ika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun wato abid darda ya Allah ya ƙara mar yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani ya ku jama'an musulmi cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu irin bayi ana kiransu al-abdalu wato abdalul anbiya makofin annabawa waɗanda a yau suke numfasawa da numfashin annabawa mu'jizozin annabawa sun koma musu karama a yau annabawa ana kiransu al-anbiya'u su kuma ana kiransu al-auliya'u yace ba su kai matsayin da suka kai ba da yawan azumi ba su kai matsayin da suka kai ba da yawan sallah ba su kai matsayin da suka kai ba da yawan kushu'i ba su kai matsayin da suka kai ba da kwalliya ko saka ko rawani ko babban riga ko wani abu a'a sun kai matsayin da suka kai ne da gaskiyar tsantsaini da taka tsantsan akan lamarin duniya da kyakkyawan niyya da lafiyar kirji da tausayin dukkan musulmi baki da Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe su ne da iliminsa ya keɓance su ne dan kansa su arba'in ne suna kan zuciyar annabi ibrahim alaihissalam wato allah ta'ala ya raba musu ilimin annabi ibrahim alaihissalam babu wani mutum ɗaya cikinsu da zai rasu har sai allah ta'ala ya shirya wanda zai gaje shi kamun ya rasu ma allah ya shirya magajinsa da ya rasu sai allah ya aje wancan a wurin ya ce ku sani waɗannan mutane al'abdalu la ya subbu na shay'an ba sa zagin wani abu ba wai wani mutum ba ba ba sa zagin wani abu wala yal'anuna ba sa la'antarsa ba sa zagin wani abu ba sa tsine ma wani mutum ba sa cutar da wanda yake ƙasansu sannan ba sa wulaƙanta shi ba sa cutar wanda suka fi shi ba sa wulaƙanta wanda suka fi shi sannan ba sa yi ma wanda ya fi su hassada su suka fi mutane daɗin labari in za ka ba da labarin mutane gaba ɗaya ba za a natsu ba amma su in za ka ba da labarin su kowa zai natsu sannan sun fi kowa taushin ɗabi'a sannan sun fi kowa kyautar rai wannan hadisi ne mai tsawo shi ne ce ula'ika hizbullah ala inna hizballah humul muflihun waɗannan su ne rindinan Allah kuma kowa ya sani cewa rindinan Allah su ne rabautattu to yan uwa musulmi watakila maganganun za su yi nauyi ga wani wanda bai san kan abun ba yau ya fara ji wato abun yadda yake kamar yadda ka san kowace gwamnati tana da ma'aikata tana da hukumomi tana da lauyoyi tana da likitoci tana da sojoji tana da 'yan sanda tana da immigration tana da customs to haka shi ma ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin gwamnatinsa yana da waɗannan ɗin Allah tabaraka wa ta'ala yana da waliyai zaka iske su malamai ne yadda daga gwamnati tana da malamai to haka Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu waliyai zaka gan su likitoci ne kamar yadda gwamnati take da likitoci Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu waliyai zaka gan su lauyoyi ne kamar yadda gwamnati take da lauyoyi haka Allah tabaraka wa ta'ala yana da wasu waliyai polisawa ne kamar yadda daga gwamnati tana da police haka nan Allah tabaraka wa ta'ala yana da wasu waliyai sojoji ne kamar yadda gwamnati tana da sojoji yadda ka san dai tsarin gwamnati ai gwamnati tana da tsari ko bismillah Allahu akbar akarmakallah gaskiya ne ashe inda gwamnatin Allah yake haka gwamnatin mutum yake kamar mutum ya kufo ne daga wurin Allah kamar yadda gwamnatin mutum yake akwai ah, gwamnatin ta rabu kashi uku akwai federal akwai state akwai local government a federal government da state government ana samun bangarori na gwamnati guda uku ana samun executive ana samun legislative ana samun sannan judiciary su karkashin executive din ana samun president da ministocin shi ko gwamna da kwamishinoninsu wanda su suke aiwatar da harkan yau da kullum na gwamnati shi kuma karkashin legislators akwai sanatoci ko memba na house of reps ko na house of assembly wanda su suke yin doka don tafi da harkan gwamnati sannan karkashin judiciary ana samun harkan alƙalai da lauyoyi mahukunta wannan shine a bangaren gwamnatance na tsarin harkan gwamnati sannan akwai bangare kuma na hukumomi wanda suke lura da ƙasa a kare ta da mutuncinta da tabbatar da doka da bin doka sannan kuma da kiyaye shigowar mutane da fitan mutane wanda kamar akwai sojoji akwai police sannan akwai custom sannan akwai immigration service a misali ƙarƙashin shi sojojin na, na, na sojoji za ga akwai daga general har zuwa ƙasa akwai general akwai lieutenant general akwai major general akwai brigadier general akwai colonel akwai lieutenant colonel akwai major akwai captain akwai lieutenant akwai second lieutenant akwai warrant officer akwai staff sergeant akwai sergeant akwai corporal akwai less corporal akwai private akwai kurkurut to kowanne mutum a cikin wannan akwai karkashin ikon da yake yi don tabbatar da gwamnati tana cikin tsari da bin ka'idin da aka shirya na kundin tsarin mulkin constitution sannan karkashin police kuma tun daga inspector general police akwai assistant din shi akwai commissioner of police wannan commissioner of police su ne suke lura da jihohi karkashin su kuma ana samun deputy commissioner of police akwai assistant commissioner of police akwai chief superintendent akwai superintendent akwai deputy superintendent to wannan chief superintendent shi ke lura da irin dpo din a irin a police station da ake samu da suke kama mutane a tabbatar da cewa an hukunta mutane an kai su kotu don gurfanar da su gaban kotu sannan akwai a assistant superintendent akwai inspector of police akwai sergeant ma- a major akwai sergeant akwai corporal akwai lance corporal sannan akwai constable wannan su ne mahukunta ƙarƙashin police su suke tabbatar da bin doka da oda a ƙasa da hukunta duk mai laifi sannan ƙarƙashin mahukunta kuma na custom wanda suke lura da me ake shigo da shi ƙasa don cutar da ƙasa akwai misali babban su shine controller general akwai deputy controller general akwai assistant controller general akwai controller akwai deputy controller akwai assistant controller akwai chief superintendent akwai deputy superintendent akwai assistant superintendent akwai inspector akwai assistant inspector sannan akwai custom assistant wannan su ne mahukunta karkashin custom sannan akwai mahukunta karkashin immigration waɗanda su ba a samun su cikin gari sai baki bakin boda don su tabbatar da baƙi ba su shigo ba in kuma baƙi za su shigo za su shigo a kan ƙa'idan da gwamnati ta shirya akwai su ma akwai controller general shine babba akwai assistant controller general shine mabiyin shi sannan assistant controller sannan superintendent sannan assistant superintendent sannan senior inspector sannan assistant inspector sannan immigration sannan passport officer wannan su ne mahukunta under immigration da wannan akwai wasu hukumomi wanda lokaci ba zai ba mu dama ba don mu zayyano su wannan bayani ne a makaɗaici kamar da su malam suka yi don a nuna cewa gwamnatin nan kusan daidai take da abin da bayan da aka koro na wilaya da matsoyin dukkan bayan Allah da Allah ke ɗora na kan wilaya don tafi da harkar gwamnatin shi subhanahu wata'ala To, ‘yan uwa musulmi, in dai har gwamnati tana da tsari irin wannan, ya Ubangijin gwamnatin ba zai zama shi ma yana da tsari ba. Saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala yana da komai, yana da komai. Wannan gwamnati kwaikwayon nashi take yi. Allah tabaraka wa ta'ala yana da waliyai kowane bangare ka gani na waliyan nan. Ya ko kamar sojoji da ake gani. Za ka ga akwai in ka ji ana kudubai su ne janar janar na walittaka. kaji ko to shugaban ƙasa shine gausi akwai wani suna ce mai field marshal wannan shine khatimul auliyai shine shugaban su duka to ɗabaka ɗabaka na waliyai yana da yawa suna da halaye mabambanta a cikinsu akwai wanda an tara masa halin walittaka shi kaɗai baki ɗaya da kuma matsayoyin da darajojin baki ɗaya a cikinsu kuma akwai wanda an ba shi gwargwadon abin da Allah ya ga dama To daga cikin wannan ɗabaka ɗabaka na waliyai suna da sunaye suna da lakabi lakabi lakabi keɓantacce wanda ya shafi waɗannan ma'abota halaye da makamai. Kuma a cikinsu akwai wanda suna da adadi akwai wanda ba su da adadi. Za ka samu waɗansu su adadinsu kaza ne, za ka samu waɗansu su kuma ba su ƙidayuwa su kuma. Za ka samu waɗanda a kowane zamani suna da adadi, wasu za ka ga su uku ne, wasu za ka ga su hudu ne, waɗansu za ka ga su bakwai ne, waɗansu kuma ana samun waɗanda gaba ɗaya su ba su da adadin da zaka ce gade wani lokaci sai a same su su bakwai wani lokaci a same su goma sha biyu wani lokaci sai ka samu arba'in wani lokaci sai ka same su ɗaruruwa suna raguwa suna ƙaruwa akwai waɗanda ba su raguwa ba su ƙaruwa duk zamani wannan adadin shine adadinsu akwai waɗanda kuma suna ƙaruwa suna iya raguwa shine zaka ji shehin mushi abakar mijin yawa Allah ya ƙara mar yadda yana faɗi cikin sullamu diraya wani fitahu babil wilaya yake cewa summata ahlullahi fi qismain kama afadahu ulit tamkini sapotu ahlillahi imma bi adad yahsuruhum aula bi hasrin wal adad لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله ثم تعالى الله في قسمين كما أفاده للتمكين صهوة أهل الله إما بعدد يعصرهم أولى بحصر والعدد الأولون منهم الأقطاب أكمل أهوالاهم الوهاب أكمل أهوالهم الوهاب ومنهم الأئمة الصفات فقد تزكت لهم صفات ومنهم الأوتاد في كل زمان أربعة هازوا مقام الإحسان ومنهم الأبدال سبعة فلا زيد ولا نقص لعدهم جلاء والنقباء منه مثنى عشرا أدى البروج فيد برهم جرى والنجباء منهم ثمانيا أوالهم زخد بخير وافيا والنجباء منهم ثمانيا أهوالهم زكت بخير وافيا ثم الهواريون منهم واحد في كل وقت ارتداه الواحد ثم الهواريون منهم واحد في كل وقت ارتداه الواحد والرجبيون أربعون نفسا في كل أسر فضلهم تعصصا ومنهم الختم المحمدي أكمل أوصافا له العلي فلا يكون في المحمدين أكمل منه هكذا روينا والعدميون ثلاثمائة نفس على قلب أبي البرية وأربعون منهم كانوا على قلب نبي الله نوح ذي الأولى وسبعة كانوا على قلب خليل عليهم صلاة ربنا الجليل وخمسة منهم بقلب جبريل وهو المميد لهم الخير الجزيل ومنهم ثلاثة كانوا على مكال قلبه بخير اعتلى واحد منهم عليه مردا بقلب إسرافيل نوره عدا يا ربي يا رب يا رباه يا صمد وكن مجيسا لنا يا واحد الأحد يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع له حقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى عبدا محمد آل أسابي سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah an saurari ci gaban tarihin Maulana Sheikh Ahmadu Tijjani kenan daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna wanda almajiransa suka ɗauki nauyin kawo muku.